آمين يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ke sarki ya kawo mana rana ta Laraba, takwas da watan Zulqa'ada, hijira sannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da dari da arba'in da hudu a kalandar nasara kuma shi ma kamar takwas ga watan shida watan jun kenan dubu biyu da ashirin da biyu kamar da aka saba a rana irin wannan ta laraba muna karatu a wannan bakan daɗin littafi da sauke da taken tuhfatul maudu da kame da maudu littafin ke tattauna matsaloli waɗanda suka shafi tarbiyya da reno da kuma yadda ɗan adam ya samu sun zama ma'aika da masu kama da su don mutum ya san girman Allah ya kuma san cewa shi ba komai ba ne alfahari yi da kai wurin ƙasa duk su zama tarihi ga mutum wannan littafi wallafa ne na babban malami ibn qayyim da tawfiya Allah mu sun yi masa rahama ya rasu hijira na da shekara ta ɗari bakwai da hamsin da ɗaya wannan shi ne darasinmu na tamanin da biyar jirgin darussan littafin mun fara wani sabon fasali inda malam ke tattauna mana bi sababi shabahi lil wa lil abawai wannan fasalin yana tattauna ne akan sababin kamanceceniyar ɗa da mahaifa sabon lokaci ce wannan ɗan ya yi kama da mahaifi wannan dan yayi kama da mahaifiyar shi wani lokaci ba wasu iyayen kai ce yake kama da su ba a dai ya kama ne da dangin mahaifa wannan da gani dan gidan suwa ne da ta yi cikan wani ne shi haka kamar an tsaga kara wani lokaci ko mutum zai kamanci kimiyya ne da akwadu akwadu su ne dangin uwa kawun dai kenan to ce babin zai tattauna wannan matsala kamar yadda shimfiɗa ta fara gabata wa sababin iskari wal inabi sannan babin ko fasalin zai tattauna akan sababin samun jinjiri namiji da kuma sababin samun mace wa annahuma alama kuma wai haka na da wata alama da mutum zai iya gani wakatar hamli lokacin da aka ɗauki cikin amla ko kuwa babu wata alama game da yakin fiɗa da aya ta shida da ke cikin surtu al-imran wallazi yusawirukum fil arham kayfa yasha Allah yake suran ta ku a cikin mahaifa kayfa yasha kamar yadda ya ga dama kamar yadda ya ga dama ba tare da wani ya tsoma hannu ba to za mu tashi wa fi sayyidi muslim wannan hadisi da Imam Bukhari da Muslim suka fitar da hadisi daga hadisin Anas bin Malik shi ma yana magana ne akan wannan matsala ta kamanceceniyar da da dangin da mahaifi ko dangin mahaifi ko kamanceceniyar da da mahaifiya ko kuma dangin mahaifiya ko kuma kasancewar da namiji ko kuma kasancewar da mace yace wa fi sayyidi muslim kuma ya zo a cikin sahihu muslim an aisha ta daga sayyida aisha ta karda da ita anna ra'atan qalat li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wata mata ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah tabbata gare shi kenan tana da tambaya هل تكتسل المرأة إذا احتلمت فأبصرت الماء هل تغتسل الم... هل هل تغتسل المرأة يعني لا تنبأ كيتسي شن يزم شيء ذاتي وان كان شريعة وان كان جنبا كنا إذا تعلمت إذا أرتي مقرقي sannan ba a basara ke da ma kuma ta gama ni za ta yi wanka ko ba za ta yi wanka ba akwai wankan wajibi a kan ta ko ba shi fa kanan fakala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na'am eh za ta yi faqalat laha aisha radiyallahu anha a lokacin sai sayyida Aisha Allah ya da ita ta ce tari ba iya daji kai kan wannan kalimatun tukal wala yuradu ma'ana kalma ce da laraba suke faɗa ba ma'anar da suke nufi ba kalma ce da ke nufin tatsewa da tsakanta amma kuma ba haka ba ne ba haka ake nufi ba kamar wailak kamar waihak kamar tafidat ka ummuka duk wayannan kalimatu tukal wala yuradu ma'ana mutum na faɗar amma ba tare da cewa ma'anar ta hakika yake nufi ba shi kuma harshe takan kallo abinda ma'abuta harshen ke nufi ne ba kai ba ko da fassara ta doyi to abinda za ka yi la'akari da shi ne abinda ma'abuta harshen ke ta'amuli ne to laraba sun ɗabi'antu sun suka tausaya wa mutum ko mutum ya ba su mamaki cikin wani abu da ya yi ka tokara ko wani abu wanda bai kamata ba su sai suka ɗaya irin wannan kalmar kare ba ya ɗai sai mata cewa hannun ke ya guji guji da kula ita zo ga hannun mutum guji guji sai ka san akwai matsala ba haka nan kawai ba akwai matsala ta ce amma kai san ki sai san ki baiwar Allah ya zaki mishi wannan tambaya kina mace kaza kaza قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعيها كما أن الله تعالى من تعالى سبت عذرين يتيك عليها فإذا قال ذرين اتبع أبر ترجيبك وهل يكون الشبه إلا من قبل هذا so da ta ce in mace ta yi farki ta zamani to akwai ma inda ake samun kamanceceniya in baitin ita macen na da mani inda ba ta da shi ma ina ba maganin da kamanceceniya ina maza so za yi ta haifa ko masu kamanceceniya dangin uba kawai idaki idaki ya nisa ai tambayar da ta tana da muhimmanci kaga sai aka tura mata a kan tambayar ta tsari na wata kuma fa'ida wanda wannan a wajen annabi sallallahu alaihi wani abu ne kuma sananne da ma an sha samu mutum ya tambaya kuma sai zo miki da wata fa'idar da shi hankalin shi ma bai kai ya tambaya ba shi bai ma san haka abin yake ba to shi ne yake mata wa hal yakunu shabab illa min qibal zalik abasha ana ma samun kamanceceniya ne in banda ta wannan bangaren nan ta bangaren da yake nufi ba wai yana nufin saboda mace na mafarki kawai sai a samu kamanceceniyar ɗa da dangin uwa ko uwa ba a'a ba haka yake nufi ba me yasa aka ce in ta yi mafarki ke wanka saboda in mace ta yi mafarkin ana saduwa da za ta iya tashi ta ji da mani ya ya biyu to wannan fitowar maniyin shi yake alamta ashe ita ma tana da shi to tun da ko tana da shi to kuma shi wannan mani shi ne sinadarin halittar ɗan adam da tun da aka yi duniya in ka cire annabi adam alaihi salam ka cire sayyida hawa ka cire annabi isa alaihi salam kowa daga uwa da ubayi daga namiji da mace yasa da wata mata za a ganta da ciki ba ta da miji ta ce wallahi kaza kaza wani biyo wata ta sha wanda ya fito daga wani gidan gandu da ke gada kike duk ki gama rangar ki karya ne wannan abin da ta busta kille ba zai yiwu ba to yanzu abin da yake magana mace na da nata maniyi wannan maniyin wanda yake wurin shi zai fice wajen ta mata wanka to kuma lokacin da aka sadu da ita kuma shine zai shiga mahaifa na namijin ma ya shiga mahaifa to daga nan da ake samun kamanceceniya idan wasu ababe biyu sun faru yace idza alama uha ma ar-rajuli ashbaha al-waladu ahwalahu wa idza ala ma ar-rajuli ma'aha ashbaha a'mamahu idza ala za mu dokan kalmar ala din a gaba wancan hadisin na muslim nan ce ala sun tattauna ne ake nufi haka dai zahirin kalmar yana nuna ɗaukaka ko wannan yake nan yana nufin wanda maniyin da ya zo sama a mahaifar wanda su duka biyun sun shiga na namijin na ciki na macen na cikin daga nan ne annabi ya hada dinta to maniyin da ya zo a sama idan alama uha idan maniyin macen ya zama shine a sama ashbaha alwaladu ahwalahu ɗan da za a haifa zai kama da kawunnai shi saboda zai koma ya ɗauko kamannin dangin uwa kamar yadda bayani gabatar na ce ko kamannin su zama a fuska ko ya zamana a kunni zubin kunni irin na yankin gida ne ko ya zama a hanci ko baki ko ya zama a ɗan yatsu na hannu ko na kafa ko ya zama a salon magana ko ya zama a ɗabi'a mutanen can gida su da fatan in suka ga dambun dankali to har latta za su iya to shi ma haka shi kuma kawai nan kamar da abin da zai faru kenan sannan ya ce wa idza ala ma'ur rajul idan kuma ne namijin ne ya hau sama ma'a a sama da bani macen ashbaha a amamu yaron zai yi kama da babbanni zai yi kama da babanni iyayen shi kaga sanin uba uba ne ko to sai zama zai yi kama da dangin uba ko dai daga uban kai tsaye ko kuma wani daga cikin dangin wannan hadisi ne da aka da muslim alimam muslim ya fitar da shi a wasu wurare da dama wannan kalmar ta ala ko kuma ba ita ba za nan gaba za mu dokan ta tambayar da suke wata kan dawo amsa tana sa a dawo kalmar alan shine me zai sa mani namiji ya hau sama kuma me zai sa mani mace a cikin mahaifa ya hau sama wasu malamai sai suka ce haka na faruwa ne dangane da wanda ya fara shiga wanda ya fara shiga shi zai hau sama kuma wannan yana ga ɗabi'a kusan haka ne ko kai ka fara shiga ɗaki sai za ka samu inda ya fi ko ina daɗin zama kaga ba ka zauna kuma a tattake ka ba ka shigo lati da aka guje latin kusa da koma shi wanda ya zo wucewa sai ya ɗanyi kwata da takalmin ka sai ya taɓa fige wannan ka sai ya taka kafar ka zai ya ka zauna a kanta can za ka je ka samu wata hamshakiya ka ɗari da suka ce wanda ya fara shiga wasu kuma da suka ce a wanda ya fi yawa amma kuma duka wa'annan amsoshin da ake bayarwa suka ce daban ne matsaloli ne masu zaman kansu fara shiga ba shi ne zai zama dalili na ya hau sama ba sannan yawa ba shi ne zai iya zama dalili ba wani zai iya yiwa shi ya fara shiga kuma wani ya shigo daga baya kuma ya fi shi yawa wannan an yi haka ba iyaka ko kowa zai iya samo misali ta kowane bangare na rayuwa da sauransu to shi ne sai suke cewa wannan kalmar ala kawai tana nufin ɗaukaka maganar wanda ya fara shiga shi zai zo sama ba lasini ba ne maganar wanda ya fi yawa shi zai zo sama ba lasini ba ne sai ya koma wajen mashi'ar Allah in Allah yana so yaron ya yi kama da dangin uwa sai maniyin ya hau sama idan kuma yana so ya yi kama da dangin uba sai ruwan maniyin mahaifin a cikin mahaifa sai ya hau sama za mu zo kan matsalar fara shiga ita ma akwai nata amfanin ya ce wa fi sayi muslim ya kuma zo dai har ilayi wa cikin sayi muslim din an saubana qala kuntu qa'iman 'inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam saubana yake cewa na kasance wata rana ina tsaye a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ja'a haqqun min akhbari yahudi sai wani batimin malami daga batimin malaman yahudawa wanda sun kwamfadi ilimin su na taura wannan kaga irin su in basu musulunta ba da dangan suka yi sun san komai ya arifuna ruka ma ya arifuna abanawa wannan batimin malami ne daga cikin manyan malaman yahudawa sai ya zo faƙala assalamu alaika ya muhammad jafa'i irin na yahuda har yau ba su bace ba a cikin dai mu jinsin mutane da sai maka zuwa shaitanin mu wallahi karka hararo kowa kawai ka ce shine kawai za ka ci duniya da lahira mutane mai shaitanu a cikin mutane to babu kamar ya kudu sai suka ce amincin Allah ya tabbata a gare ka ya Muhammadu yanzu misali sahabi irin sauban sai kuma ba irin kowane mutum ne ke wurin ya za ka ci wannan wulakanci ya kai wulakanci ya kai wulakanci shine tauba ne yake fadafa'tu daf'atan ka da yusrafu minha sai ne mai wani nushi na take shi wani irin duka mai karfi wanda ka da yusrafu ne ya kusa yi warwasa a ƙasa da na take shi sai ne tafi irin tangal kamar zai faɗin nan kila wasu a kusa suka ɗan tarere inda a kai malami ne a arnanci ko kuma da Allah taimake shi bai kai ƙasa ba yace dan abin ya taba ni kaga wannan hadisin malai yana kafa hujja da shi cewa to kenan idan aka ci mutuncin annabi ba ka jiran wani wasu nasoshi nasoshin kenan ka mutum da rashi kaga bai tsaya ta rasulullahi kaji ne yake ne za a yi maki to wannan dogon karatu ne kawai ana kuma da ya da ya da ya kirje shi annabi ya ce miki baka kyauta ba me yasa bai ce miki bai kyauta ba saboda abin da yayi daidai saboda ta'khirul bayani a waqtil hajat la yati da bai halatta ba annabi ba zai taba kyala tauban ba sai ya taka miki birki nan take kamar inda ka ji kum yayi shiru an bar abin da farashin da tauban ya tsaya dan nuna wannan shine farashin kuma zai canza wannan fatawar in ka duba a tsarin maslul ala jatin rasul na shau da sai ibn taymiya ya kawo ta kamar yadda ko ta biyu ko ta uku cewa dan wani mutum ya zaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne za a yi mashi ya kawo kusan maganganu guda biyar wasu malamai suka ce za a sauki mutum a kai shi kotu ne kotu za a kai shi na ka kai shi kotu sai a jira a kotu mai za ta ci wasu malamai suka ce a ba za a taba jira ba kirkar shi kawai za a yi nan take saboda in kotun ba ta gaskiya ba ce take shi za ta yi ci gaba da bannan shi wannan dai na cikin da yanzu ke kawa shine fakala sai wancan malami ko wancan ba yahude sai ce nema ta dafa'uni dan me kake tunkude ni kamar ma yana alamta ba nushi da ya yi maki ba kila da ya nushe ya tafi zai faɗi ya kai mai tokari da gaba duk ya maki fa kuntu sai na ce ana ta kulu ya rasulallah abin da yasa na duke ka dan me ba za ka ce ya rasulallah ba dan me ba za ka ce ya manzan Allah ba to bari ka ji bai yahudi karfin halin shi ya baci fa qala al yahudi sai ba yahudan yace إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أحده ai mu muna kiran shi ne da sunan da iyayen suka sa mai kuma ka je ka bi tarihi lokacin da aka haife shi kakan shi ya sa maki ya rasulullah Muhammadu ya sa mai duk duniyar su ya sani ina mu sunan yanka muke kira amma kawai wannan dalili ne amma su haji kawai dai shi ba zai ce manzon Allah ba saboda bai da ranar musulunta eh kawai kafirci na ci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم ثبت أغريش في اسمي محمد فبارك عليه لم يكن سنانا محمد ده الذي سماني به أحد wanda iyayena suka yi min suna da shi kaga yanzu wata rigima tsakanin tauban da bai huja na ya kashe ta amma bai ce karka tsara ba tauba bai ce baka kyauta ba kawai dai ya faɗi wannan cike ka kyale shi a haka ka kyale shi a haka shi ne sai bai rude ya ci ka kada da yahudi sai bai rude ya ci sai ka as'aluka na zo ne ina tambayar ka tambayar ka na zo in yi na zo ne in yi fatawa ka kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sira da hadisin Allah tabbata gare shi yace أينفعك شيء إن حد إن حدثتك akwai wani abu da zai amfane ka in na baka labari da amsar tambayar ka wannan magana ce ta ta wahayi ma to kai bai hude da jin yadda ka zo ba musulunta ka zo yi ba to da musulunta ta zai akalla ya sai ka fara mukaddima ya rasulullah ko ta kai fa ya muhammad kuma sauban ya taba ka ka ji zafi kuma ya tambaye ka dalili kuma ka ce shine sunan mahaifina a shine sunan mahaifana suka sama to yanzu amsar da zan baka za ta maka amfani faqala sai bai wuce sai asma'u bi uzni kai dai ka ba zan ji da kunni na zan ji da kunni na ai ka ji kiyar na bai wuce sai da ai malakata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi udin ma'ahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dan saki kasa da wata sanda da ke hannun shi wani dan tsinke da ke gaban shi fa kana san sai annabi sai mai tambaya fa kana da yahudi sai bai yahudi ya ce aina yakunu nasu حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات kaga Allah ya wannan bayani a surta Ibrahim yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar tambaya ce kuma wanda in ba wahayin ba za ta amsa ba wannan kasar da muke tafiya a kai ta kwata kwata ba a kan ta za yi misali ba Allah zai canza ta gaba daya tun daga doron har kasa ta bakwai sai za abin tambaya ba kawai za a yi canjin ba ne bayan mun shiga aljanna ko bayan an kai musamman muna kanta za a canza ko ya za a yi wannan canjin ga mu duniyar da ɗan karen yawa tun da kan annabi adam an farfado da kowa ya doro ya zo doron kasa to shine bai gude ya ce ya rasu lillahi ranar da Allah zai canza kasa mu mutane muna ina a nan a saka mu shine fa kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah su fata gare shi yace mai shi hum fi gulmati dunal jisr lokacin da za a canza kasa shine daidai mu lokacin mutane suna cikin wani duhu dunal jisr kuma kafin su gama kaiwa ta rana Allah zai ce a tattara mutane kaf bayan an haɗa mutane ya ce wa mutazir yau ma ajiyu al mujrimuna mujrimai kuwa ne na kirki kuwa ne in aka ware ga tawagar mu'minai ga tawagar munafukai sai Allah ya ce to ga sirati dan shine tisra anan as-sirat shine tisra haka madan Allah shirin su to sai ce a taka a hau sirati lokacin da aka tunkari siratin a lokacin munafukan can za su ga tun ba sa gani mumine kuma asalin hasken da ke filin kiyamar an kaure to da zai canci ya ce a ba mumine wani haske nuru ya tsabai na aidihim wa bi aimani bushara kuma da yawan kamar yake suratu alhali shine munafikai sai su ce wa mumine kumburuna da ka tajid min nurikum ya mumine ya ya muna tare ku dan tsaya mana mu amfana da hasken ku yace fi darfi'u wara'akum fantamisu nura ku koma duniya ku samu haske ba anan ake samun shi ba ba anan ake samun shi ba to a daidai lokacin da mutane ke cikin wannan duhu kafin su hau sarati suna gab da sarati a lokacin ne cikin sakan an canza kasar duniya gaba da a ga wannan sai dai Allah kar ma bai kira wani kamfani ga hanya ma da kilomita ɗari biyar shekara biyar ana yi ko ba fa duka kasar jihar ake canza ba dan wani tsuki ne kawai mita goma ashirin talatin kalas an gama kama to a lokacin ne sai ka sai canza kasa lokacin da mutane za su hau sirafi sadda za a sauka daga kan sirafi an gama canza kasa kasar kasar duniya wannan duniyar gaba daya to sai annabi ya ba shi wannan amsa fa kada sai bai komen ba sai shiru sai ce fa man awwalun nasi ijazatan yawmal qiyama wane ne farkon wanda zai fara tsallake siratin ko zai fara tsira tsira ranar alkiyama yana da a cikin wannan al'umma wanda kuma wanda aka samu a cikin wannan al'umma shine kuma shugaba ko shine shugaban saboda ko da ko da hisabin da Allah zai yi da kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama za a fara in ka dana kasta wani lokacin so a tuke ka ne kawai ku shi yana bawa ga wannan ba kai da zai ba da al'ummar annabi za a fara su al'ummar annabi suwa za su fara hawa su rafi su tsallake bayan annabi ya so ya tsaya yana kamar fi tsalle tsalle shi ne wai yake tambayar shi sai annabi ya ce mashi fuqara'ul muhajirina talakawan nan da suka wo hijira nan wannan jumlar ita kalle da zai kamar abin nan ne mudafun mudafun ne ne ne sai ka kamar su an cire wasu kenan to abin ya ul muhajirina fa za yi abin ya ul muhajirina kenan ban da su aka ce a'a ai ba haka ke nufi ba ai duk wanda ya hijira sai da mushrike suka gama iyaka shi duk wanda ya hijira sai ko da yarin sa fulama ne wani awu su sai na awu kuma su sai na awu da suka wadata da sauransu wanda su daga baya ne amma sun jira madina ba ko kara ko da suratul hashir haka Allah ya kira waɗannan talakawa ko bai ware kowa ba su duka ne to waɗannan kenan al-muhajiruna su za su fara tsallakawa kaga hijira ba karamar ababa ce kenan kana da yahudi sai ba yahudi ya ce fa ma tubbatuhum hina yadkhuluna aljanna kaga wannan kwatan ba sunan littafin nan kenan tubbatul mawlid in an ce at-tubba shine yar tsaraba ta musamman da za ka riƙe wa masoyi ka yi tafiya ka dawo a matsayinka na baku ai ba na ce yanzu misali mutumin bauchi zai tafiya ya je birnin kebbi ya rasa tsarabar da zai sai ta waina zai wahala ko ka tafi taraba daga zariya kuma ka sayo doya ko daga port harcourt ka zo kano kuma ka sai garin rogo wai tsaraba dan wani abu na musamman wanda ba shi a yankin ku sosai shi za ka saya to shine yake tambaya wai wani tanadi ne na kayan daɗin somin taɗi Allah ya yi wa waɗannan kagan ziyayen da su ne fa annabi ya ci kenan to yanzu me aka yi masa tanadi shine gwaji na gaba fakada ta annabi ce ziyadatu kabidin nuni wani attachment wani ƙari a cikin hantar kifi an ce wani kifi ne yana ce alhutu ƙaton kifi a babban teku kifi na da sunaye da yawa ana ce mai alhudu wala ta gurka sa'ibin hudu ana ce mashi annunu wa zannuni iz zahaba mughadiba fa dhanna an lam naqdir alayhi fa nada tuhulumat asrul anbiya to shine an faye da shi ana ce mashi as-samab kuma kuma ana ce mai allahum shi ma nama ne zan ce wancan katin kifin a cikin hantar kifin sai Allah ya kirkiri wani kare-kare sai ya kamar ka ce shuri ko kauci wanda aslan shi ba cikin ba hantar ba ne a cikin hantar sai Allah ya halicci wani dunkulan wani nama to shine masana suka ce inda za a sami wata dabba a cikin hantar ta akwai dunkulan wani abu in ba na ciwo ba ne to ya fi komi daɗi a dabba to kila shi ya sama ba Allah ba a cika samu ba kada ma ne danta na ce so bin taki wannan tuwon su aka yi ma wannan tanadin katon kifi ne hantar Allah kaɗai sai iya girmanta a cikinta kuma sai aka yi manna wani abu to wannan mannan da aka yi a cikin hantar shine ziyadatu kabidin nuni to ita Allah zai yanko sai a gyara musu suna tsoma kafa aljanna da ce ga somin taki kuma abinci ne na musamman duk duniya dai baya ne kada fama ga za'uhum ala isri to kaga wancan duk so ne take yanzu ne kake tsammani kawai yanzu ka je gidan wani irin kana zuwa aka ce to to bismillah ga aka dan kawo nan dan ruwa haka sai ga kayan tsotsa-tsotsa da kankan masu tsada wannan fa yana alamta maka fama ba'adahu afdalu min abin da ke bayan ki ya fi wannan amma da misali aka sa kana zuwa aka kawo wani ruwa duk ciyayi ma sun taso a kai yanzu dan Allah ya kuma kai tsammanin wani ka gama cin wannan kila za a kawo musu a yanka shi a ina saka kawo mana dan mun sakin dawa dan shine bacin din wanda to wanda aka bashi ne kyau a zonin dadi bushara ce da cewa abin da ke bayan shi ya fi kyau shi ne ce wai me ya abincin su bayan wancan inda wancan hanta ce ta so bintaki za su dan tsici ba haka su dan tsitsinka su ci don aka su zazzauna ta ce to jama'a ta kuma abinci to me wai wannan abincin faka kana ta ne ce yun haru lahum saurul janna Allah zai yan zai soke masu wani bijimin sa irin na aljanna alladhi kana ya'kulu min atharatiha bajinin san da ke kiwo a gefen aljanna kada wani makiyaye ce ko nasu ne da aka kwace a dalilin tashin kiyama duk dabbar da ta ga a dalilin tashin kiyama wa ya zala ya sharu utsile ne ita ya gudu ya batta Allah ba ya yi haka bane wai zai zagayo ya ɗiba tattara su za a yi kawai a je lahira a ce duk su zama ƙasa ta yanzu wannan bajimin san yana nan a aljanna ana kiwon shi bai ma zo duniya ba ballantana cututtukan dabbobi su gurɓata shi to wannan bajimin san suna shiga tallace a yanka musu a yanka musu kaga wannan ma yana ƙara nuna maka aljanna ba irin duniya ba ce a nan duniya kai samu taron jama'a wanda bai cin naman sa to duk wanda ya shiga aljanna yana cin naman sa dan can ba lalura nan ko nan sai ga razi ba na kan redi ba na kan redi mai redi mai je ka karkace a dan natsuwa ne wanda yake nuna akwai bambanci na dan ba wata cuta da za a kamu to sai a kamo wannan sani wannan bajinin sa sai a yanka sai a gyara wasu sai a gabatar musu a matsayin abincin shi ne lahab da za a basu kada sai annabi ce fa ma sharabuhum alayhi to menene abin da za su sha su raka wannan naman da shi ai taliban aka shigo ana buƙatar sha qalis kan ne ce abin shan su shine ainan fiha tusamma salsalila wani abin sha ne da ake ce mashi salsalilu wallahi malamin tafsiri ba su da fassara ta hayyin sai dai ai ta sukuntawa wani abin sha ne mai daɗi ne zaki ya rage na ka je iya abin da ka taɓa sha ko da mana abu bakar gumi shi ma salsabil ya sa ainihin fiha su san ma salsabila ko da bayan ta irin ta biyu na mai ka dai dole da ke sarrafa hausa kamar tashi amma ko shi da ya zo a waka haka ya bacci a salsabil dubi mai wakar hululu tuba zanki ya bar rasulu mustapha cikan alilu gobe ka sha salsabilu wanda ya fi ruwan zuma a gumba shi ma da haka yi bai sarsabili rashin sarsabili yadda ka zai sarsabili kuma ya fi abin nan sai zan da ce an gano kowa sai wani kamfani ya yi sai sarsabili kuma za ga baki wani ko da yake a hakan ma za ka sai wani za su ce sarsabili ko wani kamfani sarsabili wane ne to wannan abin shin na sarsabili shi za a gabatar musu kana sadaka sai bai huda ne ce ya ba ma duk gaskiya ka faɗa duk amsar da ka bayar ta yi kaga yanzu annabi ya ci ɗari bisa ɗari kada sai ya ce arattu an as'alaka an shay'in to ka gama da wancan ina so kuma in maka tambayar wani abu la ya'lamu ahadun min ahli al-ardi illa nabiyyun aw rajulun aw rajulan ba wanda ya san amsar abin a doron duniya sai annabi ko mutum ɗaya ko mutane biyu sun makusanta annabawa kada sai annabi ya ce yanko uka in haddastuka amsar da zan baka na sai maka amfani na baka labari da ita kala asma'u bi uduni sai sai ka bani zan ji da kunni na ba ruwan ka za ta yi amfani kuma za ta yi maka sai mu da rage asara kala ya ce ji ita as'aluka adad walad na zo ne in tambaye ka game da ɗa ya ya dace kasancewa yana nufin me yasa ake samun kamanceceniya me yasa ake samun namiji me yasa ake samun mace ka da sai annabi yake miki ma'ur rajuli abyad mani namiji fari ne wa ma'ul mar'ata asfar shi ko mani mace fasa fasa ne fa idza jama'a idan suka hada a mahaifa fa ala maniyyur rajuli maniyyan mar'ati asfara idan maniyin namiji ya hau sama to shi kenan yanzu sai a samu namiji da izinin nan da izinin Allah wa ila ala maniyul mar'ati maniyar rajuli ana ta bi izinin Allah ta'ala idan kuma ni mace ne ya hau sama shi kuma na namijin ya koma kasa to sai a haifi mace da izinin Allah kada al-yafaqar yahudi sai bai wuce ce su ta kasa لقد صدقت وانك لنبي والله ka faɗa gaskiya kuma wallahi kai annabi ne to amma ya musulunta mana ita wajen musulunta sai ba zai musulunta ba sun man sarrafa ba za ba kawai sannan ya juya ya kyala annabi ya tafiyar فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذا الله ذا ذا سنة الصلبة عبريش يبشي لقد سألني أنا الذي سألني عنه kun ga ya tambaye ni waɗancan ababen da ya tambaye ni game da su ko wa ma li ilmu bi shay'in minhu hatta atani Allahu azza wa jalla bi a daidai lokacin da yake zubo tambayar ni ma ban san amsar ba amma kafin ya gama ta da turo mala'ika ya zo ya faɗa mana amsar sai in bashi ya ta ce in na kana nabi wallahi kai annabi ne sau da ba annabi ba babu wanda zai iya sanin haka to wannan hadisi ne da Imam Muslim ya fitar da shi a karkashin wannan za mu ga abubuwa nan ya ce ala shi ne ya ibn hajar al-asqalani ya ce don ka tattara hadisan da suke wannan bayanin galiban za ka shigo da kalma ta ala wasu wani lafazin ala kamar yadda yake a nan ya ce ma'anar shi sabaka kenan ababe ne guda biyu lokacin saduwar namiji da mace akwai lokacin da maniyi ke iya fara shiga wannan alar ana nufin fara shiga mani wanda mani ya fara shiga mahaifa to jinsin shi za a haifa idan da mani ya shiga wanda ya zo sama to kuma sai a yi kama da shi shi ne in ka kalli abin da ga sura ce guda shida haka yi bayani a cikin fatahul bani surori ne suke da su guda shida wani lokaci za ka ga maniyin namijin shi ne zai fara shiga kuma sai ya hau sama shi ne shi sai ya abbara da cewa ayyas jika mahur rajuli wa ya kunu askar mani namijin ya fara shiga kuma sai ya yawa wanda yawan shi ke alamta zai hau sama to idan mani namiji ya fara shiga kuma ya hau sama to za a haifi namiji bai kama da dangin ku ba kawai shi ne dalili ya ce sura ta biyu shi ne maniyin mace ya riga shiga kuma a ƙarshe ya hau sama su sai haifin mace bai kama da dangin uwa abin da zai faru kenan sura ta uku shine ayyaddika ma'ur rajul manin namiji ya fara shiga mahaifar amma manin mace sai dawo sama sai a haifin namiji mai kama da dangin uwa shine sura ta uku kenan sura ta hudu ayyaddika ma'ul mar'ati mani mutum ya fara shiga wa ya kuno ma'ur da dole aksar amma mani namijin sai ya fi yawa ko ya hau sama sai a haifin mace mai kama da dangin guba shiga ta mace amma dangin guba sura ta biyar ya ce a yanzu da ma'ur da dole mani namijin ya fara shiga amma da suka shiga suka kare a cikin mahaifa sai kowane yake hawa sama kowa ya hana kowane ya hausa mai suka zama daidai wa daida a jere to shi wannan shine tun da maniyin namijin ya fara shiga to za a haifi namiji amma ba zai kama da dangin uwa ba ba zai kama da dangin uba ba can zai kwaso wata kama one in town ba ta bayanin shi ba haka kawai ne a yi ta mamaki a yi ta mamaki to sura ta shi da shi ne maniyin mutum ya fara shiga sai su yi daidai da maniyin namijin a ciki sai yaron sai a yi mace amma ba ta kama da dangin uba ba ta kama da dangin uba daga can uwa duniya ta kwaso kamannin ta to yace waɗannan surori su ne guda shida da ka abin da yake magana kalmar ala tana iya zuwa da ma'anar sabaka tana iya zuwa da ma'anar hudu da ka matsaloli ne guda biyu duk wanda maniyin ya fara shiga jinsin shi za a samu wanda wani ya zo sama da shi za a yi sama to da ba lazim bane wanda ya fara shiga kuma ya hau sama zai yi ya fara shiga kuma a hankali za ta hawa sama sai ya zama an yi aibidin su shi amma kamar kuma tana daya jirgin duka wannan na nuni ga cikar ikon Allah wannan hadisi da Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabul Aibi باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق مما فيهما مثل وفي مسند الإمام أحمد من حديث القاسم بن عبد الرحمن أن أبيه عن عبد عن أبيه عن عبد عن عبد الله وابن مسعود لدى عبد الله بن مسعود قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولما يهودي يا وجه وجدت أن الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه yana karantar da sahabbai shi fa qala rajulun min quraish sai wani mutum daga cikin quraishawa yake ya yahudi wannan ba quraishan ana nufin wanda ba musulmi ba kina abu kamar ya faru a makka ne ba yahudan wata hidima ta kai shi makka shi kuma nabi ya tada sahabbai shi kuma mutumin makka kafiri ba quraishi abin na kona mashari kawai sai ga ba yahudi wanda dan kamfanin su ne duk makiya ne sai ta mace ya yahudi ya kai ba yahudi inna hadha yasumu annahu nabi kaga wannan mutumin yana riya ba shi annabi ne kuke da ilimi don kai mai tambaya ka kure shi mu huta haka yake ne shine fa kana sai ba yahudi yace la as'alannahu an shay'in la ya'lamuhu illa nabi wallahi zan tambaye shi abinda duk duniya ba wanda ya san shi annabi فجاء حتى جلس يدو هر يدونا وجن من الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سنن يكي يا محمد يا كي محمد مما يخلق الانسان daga ne yake halittar mutum kana ya yahudi dan nabi ma ya rama sai ya ba yahude min kullin yukula daga kowane yana halitta kaga wannan ma tambayar kawai wata rigima ne ni da kai an kai mana irin wannan tambayar wallahi amsa kan nabi bar in bai tun ya bar mai islamu bayar ba sai da yake mana daga ne yake halittar mutum sai ka fara tare tare a ce shi abin da yake nufi tsakanin maniyin na miki da maniyin mace wai da wani ake halittar mutum wanda a daidai lokacin abin da ya fi yasuwa hatta a wajen likitoci masana shine shi maniyin mace bai da wani amfani wajen halitta dan namiji ake halitta in ka ga an samu kamance sai ne sai ya haƙƙin makwataka amma manin da bai da wani amfani wannan shi ne a tsabba'iyun wanda suke jingina abu kawai ga ɗabi'a to shi ne shi ke tambayar shi to kai a matsayinka na wanda ake maka wahayi waccan maganar hakan take me za ka ce shi na ne da ce min kullum yukulam daga kowane mani ana halittar mutum ana ana ɗiban na namiji ana ɗiban na namiji sannan ka haɗa a halittu mutum ya ce min nutsu fatin rajuli ba min nutsu fatin mara ana ɗiban mutum namijin na mace sai a haɗa sai a mutum ba ma nutsu fatin rajuli amma ka sani shi mani yin namiji ka nutsu fatin rajuli wato min ala abun wala asa mani namiji mani ne ne ne ne kauri kauri gare shi to min ala abun daga bangaren maniyin namiji ake halittar kashin mutum duk ƙasusun da ke cikinmu daga namijin wani asab da titiyoyi na tara zai karanta na yake cewa to ko da mutum bai na akari da komai a cikin mutum da sai jijiya wallahi aka wata mutum ba yi imani za ka yi jijiyar nan da ɗaya siririya ko ƙarfinta ya wuce duk surar da za ka bata yanzu a baka wata jijiya har katsinka in ba ka sai da ta yanka ka a bala ka wani dare ka tsinka wata roba ka tsinka ninkin ba ninkin sa a kauri to haka tashi kacin mutum da jijiyar mutum ta iwo sinadaran haɗa su daga maniyin na ne daga maniyin na ne wa amma na tafatul mar'a amma maniyin mace ta na tafatul raƙiƙa maniyi ne mai mara kauri siriri min hallahan wa damu daga nan ne ake halittar tsokan nama da kuma jini. Kaga wannan ba likitoci za a iya bincike sosai a kai. Kenan yanayin jinin mace yana da tasiri a yanayin jinin da za a haifa. Wannan zai iya sa gin likitoci a cikin a garzama bincike. A garzama bincike. Kenan idan namiji Jajjal ya aure mace AA kenan ba zai ba za a samu sikila ba ko kariya ba kenan ba za a samu ba tunda da jininta ake yin nashi kuma jininta lafiyar shirin sannan mutum zai aure ya ga wata ba ta da lafiyar nama don ta aure ta kai ma kasa abin da zai ka ko sai rariya sun za ta an da ruwa yake ce wannan kan ɗayan da ita za su bi kuma wannan da aka in ta bi wani wanda yake ɗan ta bi rayuwar mutane ta ga abin da ke faruwa kenan abin da ke faruwa kenan ya ce fakarar yahudi sai mai yahudi ya ce fakara haka da ta da yahudu man kabla wannan amsar da ka bayar irin ta ce waɗanda suka zo kafin ke suke bayarwa kuma ita ce amsa ta daidai kuma ka ya ce zai tambaya abin da wanda ya sani sai annabi to kai mushriki munafiki wanda kai ka kullo rigiman nan ka so ta baki ne sai ta bakin maka ka musulunta mana duk suka tashi ba nan da haka wannan hadisi ne da annabi Muhammad ibn Hanbal ya fitar da shi daga cikin musnadin shi mala yace fa tazammanat hadhihi al-ahadith umura wadannan hadisai sai suka kunshi wadan al'amura ahadaha anna al-janina shi jinjiri ko dan tayi yoko na kuma ma'in rajuli wa ma'in mar'a ana halittar shi daga maniyin namiji da maniyin mace mala yace khilafan liman yasumu min at-tabi'ina annahu inna ma yukhlaqu min ma'in rajuli wahdahu sabanin abin da masu dingina abu ga ɗabi'a suke fadar cewa ana halittar ɗan adam ne da maniyin namiji kawai fakar kana ta'ala kuma alhali ma Allah ya ce faliyan gurin insanu mimma kulika ya kamata mutum ya kalla wai da me aka halitte shi kulika min ma'in dafiqo an halitte shi daga wani ruwa ne tunkudar juna maniyin namiji kenan da maniyin mace ya karuje min baina sulbi wannan mani wannan ruwan mai tunkudar juna yana fita daga gadon baya wattara'idi da kuma abin nan kasusuwan kirji wurin da mace ke rataya abun wuya shine attaribatu wanda jami'in shi attara'ibu wanda galibin malaman tafsir abin da suka faɗa kenan kada sajjaju malam zajjaju masani ne na harshe kala ahadun luga ya ce masani ne na shari'a masani na luga ya ce masana luga sun ce attaribatu in an ce attariba wanda jami'in ke tara'ib shine mawdi'u da qidadati min as-sadr wurin da mace ke sanya abun wuya inda abun wuyan ke kwanciya a kirjinta shine tariba to malinta daga nan yake fitowa wal jam'u tara'ib wa qala abu ubaida at-tara'ibu mu'allaqul hadi alasada wurin rataye kayan ado a kirji wa huwa kaunu jami'i ahlul lugha wannan maganar ita ce maganar gaba ɗayan malaman harshe wa qala afaqun an ibn abbas ata kinta tabi'ai ya samo daga ibn abbas cikin sahabbai yuridu sulbar rajul yace abinda Allah ke nufi anan mani la fita ne daga gadan bayan namiji wa tara'ibal mar'a da kuma kasusuwan kirji na mace wa huwa mawdi'u qiladatiha shine wurin da take rataye abun wuya wa hada qaulul kalbi wannan maganar ita ce fahimtar al-imam al-kalbi da al-imam muqatil da al-imam sufyan wa jumhur ahli tafsiri da gaba daya ko mafi yawan malaman tafsiri mutum zai iya duba ma'anar qur'an da al-imam al-farra mutum zai iya duba tafsirin sabari da kai tafsir duba tafsirul bagawi وهو المطابق لهذه الأحاديث كما ونم فسر ونم فهمت تاي داي داي دا ma'anar wannan hadisin malaka yau da nika ajara lahu da adaba saboda haka ne Allah mu cikin sarki ya gudanar da wata al'ada fi ijadi ma yujibu cikin samar da duk abin da zai samar min bayna aslaini Allah ya tsarin fitar da ababen halittun shi masu rai, wanda suke haɓaka da girma, ya fitar da tsarin fitar da su daga tushe ko asali ko ginshiƙi guda biyu. Yanzu ko mangwara ka daka, in ba namiji ba macen a ta kusa, in ba aure kenan, ba zai yi ba. Dabino ma za ka zance wannan dabinon namiji ne. ai ta baka lissafi shekarar shi dari da hamsin bai taɓa yaya ba namiji ne hatta har har masara da za a shuka to Allah haka ya ga dama kan hayawan kamar a cikin dabbobi wan nabat kamar a cikin abin nan eh da tsiri yanzu ko da kafin turawa wanda ake kyankyacewa ne ke faruwa in ka tattara zallan kacin turawa ba namiji ko ɗaya ba namiji a kusa suke ta zuba kwai wannan kun kwan kai inji ba zai yake su ba ko an kai haka zai fito a banza gara ma a fasa a soya ko a dafa ma yara ba zai kyanke su ba amma dole sai akwai zakara a kusa to shine kwan sai da wanda ya amfani kaga haka Allah ya ga dama kuma a gama binciken duniyar da ba za a iya canza wannan zirin ba ba zai canza ba ya ce wa gairi ma da wani yana da makalluka cikin sauran halittu falhayawan su dabbobi yana afilu min ma'in zakari wa ma'in unsa halittar su na haduwa ne lokacin haduwar maniyyin shi namijin da idan macen da za ta dauki cikin kama yana afilu nabatu min al-ma'i wal turabi wal hawa'i kamar yadda tsuru yake haɗuwa yake girma har yake ba da fa'idar da aka shuka shi ko aka dasa shi don ita ta haɗuwar ruwa da turbaya da iska. Ruwa da turbaya da iska. Yanzu misali da za ka sami irin ɗan kaskon nan da ake dasa fulawa, ake shuka fulawa, ka je ka shuka masara. Kullum tana uwan ɗaka, wai kada awaki su ci. Wannan ba za ta yi ba. ba za ta yi ba tana buƙatar haske tana da buƙatuwar iska tana da buƙatuwar ruwa a cikin ukun nan ya ke daurawa za isar da saƙon galibin suna cewa shi iskan shi ne ke ɗaukar auren sai je sai ya haɗa kuma yanzu da za ka duke farar masara zalla maƙocin ka ya jar masara dan tsinci irin taka a tashi shi kai ma haka za kawai kana cikin bambar maza sai ya gaja me ya faru ta makocinka ce iska ya kallo aka yi aure shi ne aka yi wannan aka samu dangin ruwa ko dangin uba kenan kaga abu masara kenan ma Allah bai taba gajiyawa ba duniyar har yau a haka dai amma za ka iya samun wanda ya kware a wannan fannin har yanzu kafirci yake yi shi jira ake yake yi ya zo mutuwa ya da barbaro kuma ba zai yiwu ba yace wanda za ka Allah ta'ala saboda haka ne Allah madaukakin sarki yace bade us samawati wal ard Allah shine makirkirin sammai da kasai ba tare da ya ga sakkun daga wani ba Allah ya kunu da walad wai to ta yaya ma Allah ne samu da walad ta kunta ku sahiba alhali da mata babu yadda zai namiji ya sami ɗana ki na kanji sai ya kusanci mace halal ko haram wa innal walada lallai shi da la yatakawwanu illa min bayna zakari wa sahibatihi ba yadda za a samu ɗa sai daga tsakanin namiji da matar shi wala yantaqidu hada bi kulli adam wa hawa amma wannan baya warware fa abin da ya faru tsakanin samar da annabi adam da hawa abawai na mahaifanmu wala bil masih ko abin da ya shafi annabi isa alaihi salam fa inna allah subhanahu wa ta'ala domin shi Allah madaukakin sarki madda turaba adam bil mali Allah ya takuɗa turbayar da ya halitta annabi Adam da ruwa hatta sara tsina har wannan ruwan ya zama tagu kuma arsala alayhi alhawa wa shamsa hatta sara kalfahari sannan Allah ya aiko ma wannan taban da iska da rana har ya zama kamar busasshen kasko kuma nafaka fihi ruha sannan Allah ya busa maka rai wa kanat hawwa'u mustallatan minhu sayyida hawwa duk tana cikin wannan takuɗa-takuɗan da aka yi ya ka ciro ta daga gare ita ma ka bayyana da ita ya ka kure ta wa jaza'an min wa juz'an min ajza'i da ka yi sai ila hawa yanki ne daga yankuna annabi adam alaihi salam wal masihu annabi isa alaihi salam shi kuma ko da yakwa mai mari maryama an halicce shi da maniyin sayyida maryam wa nafqil malik da kuma busar da mala'ika yayi da busar da mala'ika yayi wa kanat an-nafatu lahu kal ajli ghairi sai wannan busar sai ta zama kamar ita ce ko ba ga shi annabi Isa alaihi salam wannan shine bayani da mutum malamai kan kawo wasu kuma suna ta ai waɗancan hukun ka shirye ba ma su ba ka da ma musu da buƙatar jin wannan dogon lantan Allah ne yake so ya nuna zai iya samar da duniyar ta waɗancan kukun amma sai bai ga dama ba sai ka ɗauki akan waɗancan kukun na samfur da daga Adam sai da Hawwa da Annabi Isa alaihi salam mu kuma sai samar da mu daga namiji da mace dan hikimar da da yawan hikimomin ma sun bayyana ko su daga cikin hikimomin sun bayyana a gare mu na kaddara kawai yanzu ba uwa ba ku ba mutum ne kawai zai je ya jajimo yara a bakin rafi. Radda suka ɗan ɓata mashi rai, ya aje biyar suka ɗauka wartakar su zai, amma da yake daga jikin shi suke ba. In suka ɗauko biyar ɗin wani ma shi zai biya, asarar ta zama goma kenan. Amma haka zai biya, idan addu'a nan na ya shirya, kaga akwai hikima ta samar da jinsin ɗan adam ta wannan hanyar. yana da saboda yanayin lokaci sai ku da ka sa nan da ya kai misali na sama sai mu ci gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم